أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurin mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ngulkar gada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 23 ga wata na jumadar akhira hijira shekara 1442 wanda ya dace da biyar ga watan biyu shekara 2021 a darasinmu da ya gabata sati da ya huce mun tsaya cikin sautar taha ayata 48 kenan yau za mu tashi aya ta 49 cikin suratul taha kayan nan akwai tambaya guda biyu daya tana magana ne wai da gaske ne ya ji cikin malaman sunna suna ambatar cewa idan mutum ya mutu yana jin duk abin da yake wakana cikin iyalan shi na alkhairi ya yi wurin ciki na kishiyar haka ya bakin ciki wannan magana mai gaske ta e shi matsalar cewa mamaci iya jin abin da ake tun daga mutuwa da abin da ake mishi ma a irin wannan labari lalle kasa inda ya tabbata da mutum bai huta ba kuma matsala ko kana gidan kasa kan labarin gidan ka akwai matsala da abin da ka gidan ka iyalan ka saka ya maka labari akwai matsala albani rahimahullah cikin wani darasin shi na ji wani mai irin wannan tambaya cewa an zama akwai asar wanda shasna bin taimiyya rahimahullah yake ambatar asar wanda suka zo don su ka irin wannan labarai na mamaci iyajen abin da yake iyalan shi na warin ciki ya warin ciki na bakin ciki duka ya kame bayanin gaba ɗaya yadda ya kare bayanin sai albani babban albani na suka albani sai yake cewa ma min ahadin illa radda uruddu alai ita kamar imam malik rahimahullah yake cewa babu wani wanda zai magana gaba ɗaya ɗoka manzon Allah kaɗai sallallahu alaihi wasallam shine kurin zai magana gaba ɗaya ɗoka kuma bayan shi kowa zai iya magana wani wata ɗoka ta bar mishi to wani magana duk da an dangana zuwa ga shakhs na bin taimiya mace gaskiyar magana wannan magana ba haka bace ba ba ta da dogare kyakkyawa kuma ta saba ma nasoshin ƙur'ani da sunna ta fatanta ya ka misali cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kanshi baya da wata masaniya game da al'ummar shi ya ka misali wa annabi mai salati abinda ya ce idan aka mai salati kanshi mala'ika na musamman ke islami da wannan salati ko sallama kan shi ma ba shi ba da karam kanshi yake ji ya kawo asar na daya cikin jikokin shi hassan bin ali ko hussein bin ali ya shigo wani a kabar annabi sallallahu sallama kullum a bai kubin zuwa ko ina ce bawan allah me ya kace anan ce ina mai salati ne wani wani kabar ya ce da kai da wanda ke andalus kenan turai spain duk ɗaya kuke wajen manzo allah sallama da kai da wancan duk ɗaya ne mala'ika ke kai mishi bai ci abin da kake wani a takaice dai gaskiya ka da lele da dama wanda ba wani abu tabbatacce da za a ce mamaci da abin da aka wa iya shi a bashi labari ta inda wani zai ji to annabi da ya ji abin da ke da abin da ke kwanan sun haɗu mishi amma shi mala'ika ya kai mishi da haka gaskiyar magana magana ce duk da akwai tsammaci gaskiya ba ta da wani madogara ba mu dogara kan ta ne wani hukuncin ce mamaci iya jin da abin da ake cikin iyalan shi wallahu a'lam sai magana ta biyu cewa shi don Allah sa shi hanya yakan samu matsala ta bambance wannan abu ta ce ahlu sunna a ce salafiya a ce ayin zala shi wace zai bi yan uwa amin matsalar wannan asali yan wa duk sunan mu musulmi ki ko musulmi ne shi ne jigon suna musulmi ko ne duk wannan sunaye dalilai suka kawo amma bambancin suna biyu da ka ambata da ɗaya ɗaya ƙungiya ce ɗaya biyu kuma aƙida ce aƙida aka ce ahalu sunna wa jama'a aka ce a salafiya duk ma'ana guda suke zuwa wanda suke da aƙidar ba sa bauta ma Allah addini ana ɗaukan addini ƙur'ani da sunna da fahimtar magabata ba kirkirar wani abu cikin addini sai da madogara shi ne mabiyan manzan Allah da sahabbai abinda suke na ibada shi za a yi shi ne salafiya ko ce ahalus sunna wal jama'a me yasa a yanzu sunayen dan canza ganin a ƙarshen larabawa na duniya an ga ce ahalus sunna duk wanda ba dan shi'a ba ana mai suna ahalus sunna ko da mai bautar kabari ne mai kota ɗariƙa ne shaziliya in ba duk wata ɗariƙa da kayan ta halin suna an baka shi'a to shi yasa sunan salafiya ya shigo amma wata salafiya wancan ɗan ɗariƙa bai shiga kowace sai wanda yake kurin bai ƙirƙira ba a ƙirƙira bi sai mai bin ƙur'ani da suna kaɗai shi a kira salafiya yan wannan sunaye na ce muke nan ga manuwarsu duka dai bin ƙur'ani da suna to amma al'amarin mutum kan iya dangana dogara ko danganawa zuwa ga ahalin suna da jama'a ko salafiya amma ba haka bai su da yawa ga kungiyoyi mutane da wasu akida daban-daban sai su mu ma ahalin suna ne ko su mu salafiya ne to za a diba jigo hasan al-basri ya tabbata zuwa gare shi ba marfu'i ba iya cewa laysa al-iman bi tamanni wala bi tahalli walakin huwa ma waqara fil qalb wa saddaqa al-amal hasan al-basri ke cewa imani ba abu ne ba na kawa nu kaza ne mu kaza ne ko guri ni zan samu kaza imani ba abu gana wata a baki ba ba kan ado ba ne ba abin da ya kira imani abin da yake ya kai zuci kuma aikin ka ya gaskanta kenan ko mutum ya da awar salafiya ko har suna jama'a in ba haka ba yake ba shi bane kuma ko da mutum bai dauki wannan suna ba in irin rayuwa yake shine salafi a wani bisan sunan ba amma iya bin ƙura'in da sunna ba ke sha'ar suna kowar amma aiki yake bi to shi ne kina abin ba suna ba ne ba aiki ne maganar izala duk izala ba da wata izala ƙungiya ce mai kira ga zuwa wannan aƙida an gane ko ƙungiya ce a najeriya kuma aikin da ya gama duniya duk duniyar hausa suna kira zuwa ga wannan hanya ta abauta ta mu allah ƙura'ani da sunna kinatun kungiya ce ba ida bace ba babu addinin izala amma ne da rantsuwa ko addinin izala gaskiya ne a addinin izala kitabu wa sunna akan ku yanta magabata na kwarai wannan shi dan wa kenan ka gane wannan aqida salafiya ahlus sunna wal jamaa duk aqida ce ta bin qur'ani da sunna akan ku yanta magabata amma izala kungiya ce mai kira da zuwa wannan aqida Allah sa an gane bismillah ar-rahman
قال فمن ربكما يا موسى
na'am ɗan uwa a sati da ya gabata muna cikin bayanai na da musa alaihissalam aike da allah subhanahu wata'ala ya mai zuwa ga fir'aun wannan aike musa alaihissalam ya je fadal ko gidan fir'aun ya isar da wannan saƙo muna cikin yazo ya yi bayani da fir'aun na ya amsa kira ya suke banu isra'il zuwa ga ƙasar ta asali to amna cikin wannan bayanin ya sanar da fir'aun daga ina yake saƙon shi daga ina yake to wannan aya ta 49 cikin taha sai Allah ke ba mu labarin maganar fir'aun qal faman rabbukuma ya musa duk da nan a baya mun yi maganar musa alaihi salam ya zo gidan fir'auna bayan tsawon lokaci da ya gudun hijira zuwa ga madayan yanzu kuma zauwa ta farko da ya gidan fir'aun ya zo da aike daga Allah subhanahu wata'ala wanda kuma fir'aun yana tumar Musa da wani banda da asali kawai mace Musa gudu yayi daga daga mulkin fir'aun ya koma madayan yanzu kuma ya dawo da sako daga Allah kuma ga tsohon mai lahi na wajen fir'aun shi ne can Allah ka ce da ya zo ya gaya mashi aka ya mamaki ya mai wannan magana alamun rabbika fina walidan قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين كما ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين حسب dan fir'aun yawa musa wannan tashin tashina musa ne yanzu ya zo daga kira wai zai kirayi a zuwa ga allah da inkarin abin da suke kan shi ne fara ke gawa musa allam na rabbi ka fina walidan a ba kai ba ne ba a nan muka reni kana ɗan ƙaramin yaro muka rene ka a gidanmu ka gudu zai gori kenan ba kai wani muka rena a nan kana ɗan yaro wala bista fina fi umarka sinin ka zamana kai shekaru masu yawa a cikinmu وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الضالين من الكافرين كما كي وانا أيكا أيكا تاكا كي أيكا أيكا كان أتكين ما ثبتي لشيء مانا نيما دمك مكا ko kana mana inkarin addinin mu ba kai bane mun ga kana wannan kiran kenan ya sauka da Musa mai laifi ame gori iya yaro dan karamin yaro a cikin muka girma kuma ka zo da wannan magana dama kun bayan ka girma maka reno kuma ka zo ka aika aika ka tsere shi ne suka zo kaga anan kenan zai bigi musa da wani a tsawon laifi shi ne fir'aun shi ne musa alisalam sai yake ce mishi ya ce fa'altuwa idan wa ana minar zane fafarar da mukuna masu fitukun فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين yace eh abinda kawai nayi a lokacin da ba ni da shari'a eh lokacin ba ba ni da shari'a da kuzuga Allah shi ne wannan aikin amma yanzu na gudu na tsere muku a cikin gudu da nayi sai fa wahaba li rabbi hukman sai ubangiji na sai mun kyauta ta annabta ta hukumci cikin bayi waja'alani min al-mursalin yasa daga cikin manzannin Allah kenan ba magana gori wannan kullum mutane haka suke ba kai da zai aka aika wasu ma aka yi ka yaushe ma ka yi ka ya zaka fita yaushe ma ka yi ka eh haka za ka haka manya suke cewa ma yara kullum yaushe ma ka yi ka to shine kidan fir'auna kewa Musa wannan magana tashin tashina ta baya da gori to yanzu kenan a kace bayan wannan wuta ta kwanta yanzu fir'aun iya so ya wa Musa tambaya qal fama rabbukuma ya Musa Musa ta wai waye wannan ubangijin naku da ya aiko ku waye shi me za ce mishi قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى
qal sai Musa ce mishi rabbuna ubangijinmu wanda muke kiran ka zuwa gare shi allazi a'ta kulli shay'in khalaqahu thumma hada shine ya halittu komi ya ba kowace halitta abin da yake so ta rayu akan shi za ka kowace jinsin halitta da ɗan rayuwar shi ɗan a dabbobi ne ɗan a ƙwari ne ɗan a mutane kowa da irin yadda yake rayuwa al'amin da yake ci yadda yake sha yadda yake arme kowane halitta Allah mata tsarin rayuwarta shi su mahada ya halitta komi kuma ya shirye da wannan halitta daidai da rayuwarta shi ne ubangiji na shi ne mahalicci kuma shi ne misa kowa ka hannu to kenan kaji ubangiji na ko me yace kuma yanzu قال فما بال القرون الأولى
eh me yace mishi قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى
yanzu fir'aun ya ji daga inda musa ya shiga wanda aiko musa wani hukumanta wannan fir'aun ya wannan magana cikin wada ana ji ya so yi wasa da hankalin mutane yanzu kal fama ba ni ƙorunin ula yanzu musa to idan mu an ce bin mukan addini mun bace an wani aike me za ka ce kan uwayenmu da kakanninmu suka wuce me za ka ce kansu na miyan wa kullum mutane suke yana magana ayin kaza shirka ce kaza bid'a ce sai su ce baka tun malam wani malam wani da yi shi mai matsayin shi to ga amsa zaka bar shi eh ga amsa shi da fir'aun ya ga Musa wannan magana me matsayin ko hukuncin uwaye da kakannu yan farko qala ilmuha inda rabbi Allah ya san hukuncin su kaka yadda ka shiga a shiga da ya ba ka kare kakan wani kare kawuri ne kare wani wani a Allah ya san hukumce shi mu yanzu da ku miki da ku ne yanzu ake mai matsayin ku wannan sun gabata sun huce ilmuhan da rabbi kuma fi kitabu komai su iya nan a rubuce kuma rubutawa da Allah yi la yajuzu rabbi la yansa Allah ba da mantuwa ba Allah haka ya tsara rubuta komai a kumce amma ubangiji bai bata komai kuma bai mance komai kan wannan ko a yau kuna muƙabala kana neman ka rubuta da kan hanya duka maka magana malam wani malam wani duka kan mu duk bada take to a riba ruwan su kai ake so ka gyara su koda baka samu uzurin kakannin ka ka san uzurin su ka rayu da su ba ruwan kai muke so kai zumi ne wannan sun wuce hukuncin su a wajen Allah mun mutunci wannan hanyoyi ne mutane suke bi dan ai a ci a kenan an ci shi kenan a tura mutane kaka shiga wannan gadama kaka shige ta eh bar su da Allah kurum abun sa wajen Allah kurum yanzu ke musa alaihissalam ya ba fir'aun amsa waɗannan ƙurun ula ilimin inda rabbi ilimin su mai suka yi a wajen ubangiji kuma allah ya riga ya rubuta a wani littafi kuma dama allah bai ɓace bai mantuwa kan komi ya san da komi to yanzu zai ci gaba da ga fir'aun matsayin wannan ubangiji da aka ga zuwa gare shi allazi الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى kulu كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى
Allahu akbar yanzu anan Musa alayhi salam zai kama fir'auna girman Allah ya san Allah shi cancanta a ɗauka abin bauta ba wani ba allazi ja'al lakum al-arda mahadan Allah shi sanya muku ƙasa ga tana a zan matsayin shimfiɗa lakum lakum bisaɗa na ce lamun nasibiya ku a wajen ku take matsayin shimfiɗa ta kafa na ƙasa fula ce a fula wannan lakum ne a wajen ku kaman ga ta a zama a shimfiɗe fula haka take mahadan lakum ne lakum bisaɗan a wajen ku firasha a gare ku nasibiyan gare ku don nan can masu ɗauko magana ƙasa ka ɗauko can magana kamun ita nan wannan a gare ka ne eh an wani bada misali inda za ka ɗauko yanzu misali kiyan shi ka ɗora saman ƙwarya ko tulu zai gan shi fila ko kuwa a shi muɗe don a wajen kiyan shi kai a wajen kawa haka take haka abin yake eh magana ce daban kenan Allah Ubangiji shi ne wanda sanya mun ƙasa a matsayin shuhuda lakum wasalaka lakum fiha subala ya sa muku hanyoyi a cikin ƙasa daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan duk wannan aikin Allah wa anzala minas sama'i ma'a kuma Allah shine ya sabka muku da ruwa daga sama fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta ta wannan ruwa Allah ta maka huddo da tsiro iri-iri daban-daban a garin kuma ka kilkawa an ka dauko hatsin ma iri iri dawa iri iri shinkawa iri iri ko ka san iri iri daban-daban kamar marin ga san da baka yi kilkawa eh wannan Allah shi da wani tsari ya sabkar da ruwan ku hudo muku da tsoro iri iri daban-daban ce kulu war'u an'amaku amma ku dama ni ma Allah ce ku ci ku yi kiwon dabbobinku kuma su yi kiba su yi mai ku ci duka da ku aka wa eh Allah ce inna fi zalika laayatin liulunha wannan abin da aka jero na hikimar ubangiji akwai ayoyi na gano kudurar Allah a girmama Allah a kada ta Allah da ibada amma ga liulunha ga masu hankali Allah samu alamu kaga yan wannan abin da aka jero musa jero mishi ba wanda fir'auna ke yi ta ya san kahin ya zo ma ana yi balle shi na da eh kahin ya zo ma ana yi baka ce kai kai kai Allah Allah kai kai shi ku ba mai wannan aiki in ba shi ba in wace kaza kai shi ma ana yi kuma ka mazo yace minha khalaqnakum
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى
nan kuma Allah na magana da mu kan alaƙar mu da wannan duniya ko alaƙarmu da ƙasa min ha halakana ku daga wannan ƙasa muka halice ku ɗayan adam babanmu adam da ƙasa aka halice shi kuma wafiya nu'idukum kuma ƙasar za mu mai da ku ƙasa ta game da ilwarta za ka gano tabbacin haka ka je makwantan garin ku in shekar shi ɗari a je abin ne wani he da diga ana bugawa daga dira kullum kamar abin da kowa wurin ba ina wacce yake ƙasa ta gama da liwanta dama ƙasa ce ta gamba kuma ƙashin babu ƙashin ko ɗaya babu ƙashin ko ɗaya ya sabi haka daman daga nan aka wudu ƙasa ce hikimar Allah ya mai da ƙasa tsoka eh haka Allah su kare shi daga ƙasa aka halice mu kuma ta ƙasar za mu yi da ku ta game da ilwata ita kuma min hannu kurujikum taratan ukhra kuma daga wannan kasa za mu huddo ku wani lokaci da ban yayi wani shine kudura ta Allah Allah mai iko ne akan komai wannan kadai wai sai a girma Allah duk wannan abin da muke kai mu kawo daga kasa Allah yi tun ka kanin aka tai har na gaba da kasa asalin halitta ce da kasa aka yi ta za mai da kasar kuma da kasar Allah zai huddo ku walaqad ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى تنزو أنا مغانا دي فرعون ولقد رأيناه آياتنا كلها فكذب وأبى mun gwada ma fir'auna ayoyi duk da aka mata a ba mutum ya imani duk ayoyi an gwada mishi amma fa kazzaba wa ba ya karyata yake imani Allah ce waje hadu biha wasu ya kadanta anfusuhum zulmun wa uluwa Allah ce sun yi musun gaskiya mawai ba don ba su gano ba a a rai sun ce ƙarya ba gaskiya bane ba amma wasu karanta anfusuhum a ransu sun yi imani manzo Allah ne sun yi imani gaskiya ce amma kurin zulman wa uluwa kurin dan zalunci da girman kai ne kurin ka ce sun yi da'a wannan halin mutane kullum ko a yau kasa mutum da yawa masu adawa ma da sunna wallahi in ka hiyar su ba a cikin jama'a ba aka ki aka hiyar ta to me lahin hali sunna me lahin su wallahi bai ga malaku bai ga maka bai lahin su bai ga maka lahin wa amma ana adawa da su a waje amma kurin dan ka ake su ma fi da'a ne sun sun bi adawa hadi bai su suka wadi in wa akan karamin abu na karamin abu da kin Allah ji wani ma ya akan karamin abu kan hijabi kowa ya imani a nan kasar kiran ahalus sunna suka kama ganin hijabi yau ya zama abin motar kowa yi wancan yawo da ban kakannin mu suna yi wa kodin kodin kodin kakan shi sai da ban kodin kodin kakan shi kodin magani ba ba inda a ga nan ganin cewa ɗan shekara hamsin sattin bai ce ba ga gidan wane malam wane wa mata wani tasa hijabi to da gaba ƙarya ce ta wannan ba da gaba babu wa ma da zaki Allah ka ce Allah sun yi aiki a shi ma kakannin mu suna sa hijabi kada ka yaki gaskiya da Allah amma mai yau a ce eh abin nan gaskiya ne ai abin abin sutura ta musulma a ja hankali a sa a dan dai wasu kawo su kafa haka ne mutane ka karin kurin kai aiki da gaskiya kurin kamar tare mutane ba goma su barke yin kurin me gaskiya kurin da haka yan uwa mutum iya gane gaskiya da gangamin karanta ba nan komai ba wani kuma da abinci ya to wai mun gane to wai me zamu ci kasance ba wace mana ili alaka mana ili ta wanzu abin kifi maka gane maka ce bi ku to mun za mu ci ce kuma biyan ku aiki ko ki bi mu ce kuma biyo ko kuma biyan ku aiki to kai wannan abubuwa ne wanda wasa da hankalin mutane to kenan an uwa kurin ikurin aikin gaskiya kurin mutane haka daga gaban san gaskiya wallahi kurin mutum sai a dawa da ita ba dan da gane ba ma ya gane sarai kurin wani intiran shi ne shi malamai ke cewa a bangaren kira zuwa ga sunna ko zuwa da'awa duk wanda yake saukin gane da'awa wanda ba shi da wani intere amfani a ciki amma duk wanda wani amfani ne ke karewa to da baki imani za ke mahi yawa wurare malamai suna kama sunna daman suna da sana'arsu za ka misali kan haka fukakin najeriya daman najeriya malami ya sana'a saka malamai da sun kama sunna a najeriya saboda daman suna sana'arsu amma inda malamai ba su sana'a sai ci da addini a wannan bida ake cin abinci a ci a sha ai komi to in in suka gane sunna me za su ci kayan mace hudu da iya talatin ko arba'in ya ka to in yi hasa kasuwa zai shi sai ka bai yawa Allah da yawa ka ne wala da yawa sun gano ku matsalar su to yanzu in suka koma suka hasa rubutun sha da laya da guru da waye da tsara da bakwai to wani diyan wa ko wani matan wa kuma an saba yanka mata rago balle matsubin ta kama kullum kwana biyu an yanka rago karamin talaka a ce kawo kaji ta yi mata marin ta ci kaji ta ci nama kullum bulbul sai ka ce sai ka ce malam ya wasa akwai matsala Allah shaidan to wallahi wannan shine dalilin kuke ga cewa da'awa tana wahala ga wanda ci da addini ya gane gaskiyar sarai amma he diba abin da yake samu ina da samu shi to amma wanda bai da amfani shi ya ci abinci shi rabishi daga ba wahala ya gane gaskiya amma mai amfani iya ganin gaskiyar zakiya Allah shi da mu kenan Allah ce mun gwada mushi ayoyin duka amma ya kayyata ya ki imani يتي أجئتنا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى
نعم فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا
نعم فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى to nan me ake cewa bayan duk wannan bayanai qal sai fir'aun ya mai da amsa da cewa ita Musa aji'tana litukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa Musa kenan ka zo ne ka hudda mu daga kasar mu da wannan daba daba naka tsahi da kake yi da sanda da wannan hannu nashi kenan tsahi na ke mutane don abin shi abin shi a ta inda inda yake so musa haka ne manhuka kenan to in kuwa haka ce manhuka falanatiyannaka bi sihirin misali za mu zo ma da tsahi irin naka tsahi bane ba mu muna da shi da haka yanzu abin da muke nema faji albainana wa bainaka mau'idan la nuqlifu nan wala makanan suwa mu da kai za a dauki da a dauki lokaci da mu da kai a dauki wata rana a dauki wani mau'id wanda mu da ku kowa ya zo kan wanda ya saba mishi a zo daidai mu da ku kowa mu da kai kowa kana shi haka muke nema daga Musa to yanzu kenan an tambaye Musa a dauki rindiwa a dauki rana musa alaihissalam ya san da wata ranar sallarsu babba wanda koma ba maganar mukabala akwai daman taruwa ake mamakon ya ce a shi ta shirya wani mamanci a daman ranar haduwa ce ko ba wannan za a zo kidan da za a yi haduwa kenan koyar gaskiya ƙar موعدكم يوم الزينة قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى Musa ya ce ƙala mawa'idukum yawmuz zina a ranar da za a ɗauka da mu da ku ranar sallah shi na ƙawa ranar da ake tattaruwa kowa da kowa da zo ita ina idi da kowa gwada da shi ko a zo a gwada ake ado sallah da babban sallah yawmuz zina ce za a zo shine alƙawarin ku kuma wa an shara nasu duha kowa ya zo da wani lokacin walla a tattara mutane a zo da wallaha an zama cikin idi da wallaha sai kowa shine ranar da muka ɗauka wadda za a haɗu da mu da kai kowa kana shi yalla ci gaba
فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى
yanzu fir'aun kenan ya ɗauki wannan magana ta zuwa a tattaro mutane a haɗu a yau zina shi ne fatawalla fir'aun fajama a kai da sun bata fir'aun ya ba da baya ya tafi kenan daga wannan wurin da aka magana a randebu ya je ya tattara duk irin kullun da zai na makirci ya je ya shirya dan ya ga to matsafa ƙwararru an tace an tace an tace ƙwararrun matsafa sun mata yanzu kuma sai gashi ya zo wannan randebun da aka nemo muzina kuma da wannan hakin ga fir'aun ya zo yanzu bayan ya zo gashi gadan gadan da waɗanda ya ɗauko za su yi tsahin saka da musa to amma su ma masu dabara ne ba kayan a fara allah ce falama ji a saharatu ƙalu a inda da na ajiyar nufin na hannu galibin فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين me ce musu قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين kaji kina an zo gadan gadan za a fara ka a watsi a bar su masu dabara ne allah ce falama ji a saharatu lokacin da su matsawan suka zo suka haɗu ƙalu da fir'auna suka ce fir'auna to yanzu abin da za a yi a inna lana la'ajaran in kunna nan galibin ni fir'aun wani abin da za a yi a- an ƙare mu wani lada wani sakamako gare mu muna da lada in mun ci musa mun rinjaya musa muna da wani sakamako kala na'am kai tsaye gwace kwarai na'am kwarai tabbas kuna da yace kuma innakum wa innakum lamin almuqarrabin kaji ga lada za a biya su kun ku ne manyan hadawa bibi ka daga nan a biya su ladan su kuma ƙari su ne manyan hadawan fir'auna yanzu kenan ko sun san matsayinsu shi ne Allah ce ƙalihun Musa yanzu Musa alaihissalam yanzu ya huskanci kuma su matsafa da suka zo قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى na'am yanzu na Musa alaihissalam zai huskantar da wa'azi zuwa ga wannan matsafa da ke da abu su gamu ba su gamu da su shi manzo ne na Allah kuma baka cewa da bai shirya baka cewa wani ai shi bai jin wa'azi a yi mishi na ka isarwa ce kuma shirya tana hannun Allah Musa alaihissalam qala lahum Musa Musa ya ce musu wailakum ko kalma ta tsawatarwa kai can ku man hallaka la taftaru ala Allah kadiban kaku yarda ku kirkiri ƙarya ku dangana ma Allah fi sitakum bi azab Allah zai halakar da ku da wata azaba ta musamman akwai azaba ku kiran ku hankali kama Allah ku hankali da azabar Allah kuma wa qad khaba man naftara duk wanda kirkiri ƙarya dangana ma Allah ya tabi ya gama yawo yanzu Musa ya muskashe su ya hankali ka ku ja da Allah me yau ka da bayan wannan wazin فتنازعوا أمرهم بينهم وأصروا النجوى
qalu قالوا إن قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى yanzu fatanaza'u bainahum fatanaza'u amrahum bainahum fatanaza'u amrahum bainahum yanzu sun koma shawara a cikin gida tsakanin mutsafa sun koma kin ana tattaunawa wa asarun najwa sun boye tattaunawar da suke ba mai ji sai tsakanin su matsafin suke tattauna tsakanin su karshe dai sun ce wa mutane qalu in hadani lasahiran kun ga wa'annan kina Musa da Harun kurin matsawa ne guda biyu matsawa ne yuridan an yukhrijakum min ardikum bisihirima kurin nema suke su ja mutane su raba su daga garin su kurin da tsahin su matsawa ne kurin wa yazhaba bi tariqatikum musala su tahiyal ko su rushe wannan addini naku mai mana mai daraja mai kima kenan kaga suna yaban addinin da suke kanshi suna ga shi ne addinin kwarai kur musa so ke bata muku addininku addini wanda abin a zo a gani mai kima shi ne kuma nuwa inna musa da fara'un yanzu kenan ga abin da suka gaya mutane ga abin suka yi shawara suka hudu matsako matsawa ne fa'ajama'u kai da ku فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى yanzu ga wani an wa- ana wannan abin a gehi ne ake tsakanin waɗannan matsawa ke tattaunawa yanzu an ja hankalin juna dai kurin an yanke musa matsahi da shi da haru don haka fa'ajimi'u kada ku kowa ya shirya abin da ya kullum da zai kenan kowa ga tsayin shi kowa tattara na shi sun ma'atu safa ko zo tsawo guda zo tare kowa a zo tsawo guda kuma faƙad aka lalai yau wani sta'ala a yau duk wanda ya ci nasara ya rabauta ya ɗaukaka don kun ji akwai akwai akwai akwai sallama kuma da samun wani manyan hadar fir'auna suka ce a yau duk wanda ya ci nasara ya rabauta ma duk wanda ya samu wanda ya ci nasara shine madaukaki a yau yanzu kenan akwai yau ranar yau yau a cikin ranar cabi ranar samun girma kenan kowa da yake ya kawo ya hutu a hutu tare gaba daya yanzu kenan sai shirya sun hutu ga matsawa duk abinda kowa shi matsayin shi ya hutu kuma ga Musa qalu ya Musa قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى
to nan ganin cewa kaman su sun yarda kansu sun yarda da kansu kuma Musa ne kun zakada shi aka ba kamata yaro na aka ba kai ka zaba qalu ya Musa imma an tulqi wa imma an nakuna awwal man alqa mun baka zabi ko kai ka fara sakin naka ko mu saka mun baka ka zaba wa zai fara sakin nashi kan ba Musa zabi ya zaba wanda yake so su kenan masa kusa da garanti ne suna tabbata kullum Musa kai gaba ka zaba abin da ke so ko kai ko mu wa zai fara sakin nashi
قال قال بل ألقوا فإذا عبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى
قال sai Musa ya ba ya ba su amsa cewa bal kina magana ni a alu ku ku saki naku ku ku hada sakin naku Allah ce fa idza hibaluhum wa isyuhum yukhayyalu ilayhi min sirrihim annaha tasa sai ga wannan igiyoyi kenan sun zo wani ya zo da igiya zai mai da macijiya wani ya zo da sanda zai mai da macijiya kowa da irin nashi sai ga waɗannan igiyoyi da suka sabko da sanduna yi hayyalu ilaihi min sihirin musa iya an aka ce amai rutu ruhaido amai ce ruhaido ko he ga shi musa kadan kaman sun koma suna motsi sanda na motsi haka igiya na kamar cijiya daga wannan min sihirin daga tsahin wannan mutane kaga nan sai ya karantar da mu cewa ashe tsahi akwai tsahi illa shirme ne bicin nasara amma akwai tsahi gashi an yi tsayi sanda ta kowa macijiya igiya ta kowa macijiya tana motsi da nusan ƙwararri za ka san tabbacin abin mai musa shiga wani hali musa shiga
فأوجس في نفسه خيفة موسى ƙulina قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى
kenan za mu gano girman abin hatta da musa alasala musa kanshi ba an kallo ba musa kanshi fa aujasa fi nafsihi khifatan musa wannan igiyoyi nasu da macizai da da igiyoyi wannan suka tafi kuma kuma macizai suna motsi musa kanshi tsoro ya tsira zuci ranshi ya ya tsorata abiya dan adam tsoron abu mugun abu musa kanshi tsoro ya daddiga zuci shi musa kanshi ina ka sauran kallo amma kai tsaye ƙurna la ta khaf innaka anta al'ala Allah Musa wahayi cewa muka ce la ta khaf Musa kaka ji tsoron kuni kaka ji tsoron kuni eh innaka anta al'ala kai ne mai nasara kira Musa da wahayi aka aka tabbatar da shi da wahayi ma dabi'a mutum tsoro yake ya tsorata dabi'a ce ta ɗana bai samu kuma eh amma ya samu wahayi la ta haf ka kai tsoron komi in na kanta ala kai ne mai nasara yanzu kuma me za- me aka me aka ce Musa وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا na'am إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى na'am yanzu Allah mai wahayi kai tsaye zan bashi labarin kakka tsorata kai ne mutum nasara suka yi Musa ya jiran umarnin Allah zuku sai wahayi na gaba wa alqi ma fi yaminik yanzu kai Musa ka saki wannan abin da yake da maka me sandar shi saka ta kurin ba ruwanka talqaf ma sana'u wannan sanda taka za ta laqume za ta laqume duk abin da ma duk abin suka aikata wannan sanda za ta laqume gaba daya sanda daya za ta laqume duk abin da suka shirya ta inna ma sana'u kada sahih abin suka aikata da mun kulli ne shiri ne na matsafa shi kuma wala fi sahih hasata duk inda matsafi zo bitin nasara ya kariya ta ta ta an kan kariya matsahi bitin sa tin da zo bitin nasara eh bitin nasara an gane kariya ce eh kariya ce ko ta bai na hili haka Musa ka ji hankali kurin ga sake ta shikenan ko haka ta wakana ya sake ta sanda daya duk kaya guda sanduna igiyoyin tana bi tana bi kurin shikenan duka zai zaɗe gaba ɗaya na da takaita mana abin da yau kana nan dai an ce ya sake ta kuma da mamu labari za ta laƙumi duk abin da suka aikata kamar yanzu nan an gama an ƙare wa kasa musa minta lokaci da mai tsayo gaske nan kenan har aka kawo labarin an ƙare laƙumi mai yau kana فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى
yanzu matsawa a gabansu wannan abin ya wakana duk abin da suka tara gabaki ɗayansu sanda ɗaya ta laƙu mai musa ya ɗuci kan shi ya riƙe da yake masu rabo ne fa ulikiyar saharatu sujada kai matsawa a jiya a da a da sun ga gaskiya daga sun haɗe suna masu sujada ga Allah ƙalu amanna da rabbi haruna wa musa kaga masu rabo ne ba wani kaza kaga a so sa ta da ko ga kuɗi a wajen fir'auna ga matsayi da suka buga suka fadi ba su jata ba suka ce kawai mun yi imani da ubangijin haruna da musa kuram yanzu imanin matsawa na da ya bayyana a hili ba magana kun koyo yanzu me yace musu fir'auna قال آمنتم له قبل أن آذن لكم sakare إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى kaji yanzu fir'auna a gaban shi wanda ya kawo su kada musa ya ci nasara ya samu matsayi sun ce sun yi imani a shi gidan ba shi ne ƙarin amintu lahu amantu lahu za ku yi imani da musa qabala an azana lakum kahin ba ku zini kaji wawa shi ki mana wani abin shi shi ki mana mawaya ya ce a yi imani sakare Eh, yanzu za ku yi imani da shi kahin in ba ku uzini zai mai kuma ce aha innahu lakabirukum allazi allamakum si a na gano ki makirci ya faɗa mana makirci ne daman tare kuke kenan makirci ne za a wa daula shi aka ma baki ne su ya koya musu ƙananan shi rike babban daman tare kuke shi ne daman ya koya muku sirin daman shi ne mai gidanku yanzu haka yanzu yi jibi abin kenan baki ne a gama amma ya ce yanzu matakin da ya ɗauka falauƙatta'anna aidiyakum wa arzukum min khilaf yanzu matakin da ya doka za a zan cire hannunku da kawahuwa tsakanin juna kina a cire hannun dama kawal hagu ba ba da su bade ba wal usallibannakum fi juzu'in nahl zan tsire ku saman foto a kawal iccen dabino a rataye kowa a sama haka yi niyya kin zai kashe su a cire hannun dama kawal hagu kuma a tsada saman saman cin dabino a kashe kowa gansu kowa ga masalahi ga yan ga ga mana masai da fir'auna yace kuma la ta'allamun ayyuna ashaddu azaban wa abqa za ku sani ni ko bangijin Musa wai ta tsanan azaba kuma azaba mai dawama ji wa ta wai wai shi da bangijin Musa wai tsanan azaba kuma azaba wa take wa abqa mai dawama a kullun subhanallah kai ba ba sanan Allah kenan an ga ma Allah azaba tsanan azaba ko da manzo haka ha abada kai zai zai naki ina biro nake ya kare wa ya mutu ya kare ya ta gina kallo kallo eh amma dan dan wuta shake za ku sani wa ta'allamun ayyuna ashaddu azaban wa abqa za ku san waye mai tsanan azaba da azaban yanzu ni ko shi ku sani kaga nan da yan wadin da iyaka barazana sun je ko ga barazana ga dangadan ta kisa ba makawa ma ba ko yaqida ba ku lokolo a mun bi shi kenan malai a'a me suka ce
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا
na'am فاقض ما أنت قاض na'am إنما تقضي هذه الحياة الدنيا
yanzu ga dai iyakar barazana sai kisa kurin kuma fir'auna bai da adawa a ce ba a ba ko a kai wata kotun duniya babu kotu abin da gama ke yi amma qalu suka ce lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyin har abada fir'auna lan sakawo kamar faɗa abin kace har abada ba yanda za a yi mu zaɓi binka akan gaskiya da tuzo mana suka ce wallazi fatarana mun rantsi da wanda ya halice mu eh mun rantsi da wanda ya halice mu faqad ma an taqad duk abin zaka kai kai abin da zaka yi faqad ma an taqad inna ma taqadi hadhihi hayatad dunya bakin ka dai rayuwar duniya maka mutuka maka mutuka bi mu bakin dai azaba aka shaka ko ka mutu amma azaba ka mutu an kare da haka sun zaɓi gaskiya suka ce ka yi abin da za ka yi ba ma binka ba mun ga gaskiya ta bayyana duk abin da ka yi abin za ka yi bakin ka dai rayuwar duniya maka mun kasha mana lafiya ce inna amanna bi rabbina
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر na'am والله خير وأبقى yan uwa qur'ani eh mun ji kissa da Musa da waɗannan matsawa da Fir'aun darasi daga din mai imani wuya ka ta saka ridda yanzu yan uwa a yau wani mutane ba magana wuyawa ba mai iya bugun ka wani ma zaki yi da koyi amma ta iya kallon gaskiya sai ba mutane a bata in shirka ce in bid'a ce shi za a yi dan ka a soke shi ko kurin ka a tana zuwa ba mu ce ko ba ka da kari ba ba saka bid'a a nan ba sai mu saka bid'a da kari ka da bid'a da kari ko ka shirka da kari ba mu saka da kari amma wani kurin wai dan je ya sade da jama'a ka tsane shi ka bata mai suna sai je a yi da shi shi ma aikata na imani ba imani su wa'annan ba magana ba ta a kashe su za a yi ko mai kashe sun bai tsoron wani bai bai da dan adawa zai ce ka a yi ba wata kotu da aka karar shi firawuna ne da abin da ya yi amma suka zaɓi gaskiya gwandon mutuwa da imani da zama cikin kahurci mu suka bai rantsuwa da girman Allah yan wani ce ka shirya su ne da sahe suke rantsuwa da izzati fir'auna inna nahnu ghalibun suke rantsuwa da girman fir'auna mu muke cin nasara yanzu su- sun komo kun su rantsuwa da girman Allah Walla- wallazi fadarana kai tsaye imani ya canza na karama mu rike gaskiya mu gaskiya ko ka huta duniya amma me za ta kare waye mutuwa dan kai warago ne kana kwanta daki wa ko da bai mutuwa waye muta muta daki daki bai mutu ba bai huta ba ko dan garga garga kan kan ka huta ko suka ce inna amanna bi rabbina mu mun yi imani da ubangijinmu li yaghfirna khatayana wa ma akarhatana alayhi min sir mu yanzu fir'auna mun yi imani da ubangijinmu muna fatar ma Allah ya gafarta mana kurakure da muka yi na baya ma da yanda ka tirsa muka samu wannan tsayi muka yi adawa da adamin Allah muna fatan Allah ya gafarta mana kuma wallahu khairun wa abqa can da ya musu barazana za ku san waye ashaddu azaban wa abqa ko suka ce Allah shine khairu minka Allah ya hika kuma Allah shine wa abqa lamarin Allah shine mai wanzuwa ha abada ba naka ba haka nan kakkai ma kwadan kan mun kare eh me suka ce gaba kuma إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا kaji innahu man ya'ti rabbahu mujriman yana lamarin ke cikin uwa duk wanda ya je ma Allah iya mujrimi mugun bawa fasiki fajiri to fa inna lahu jahannam tabbas alamin alqawlin jahannama ita kuma jahannama la yamutu fiha wala yahya ba a mutuwa a rabu da bala'i kuma ba a rayuwa ta jin daɗi eh ba mutuwa a rabu da bala'i da azaba kun ba a rayuwa rayuwa mai daɗi haka ita ke jahannama amma hawa man yati mu'mina ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا wa man yati mu'minan kada amila salihat duk wanda ya je ma Allah yana mai imani kada amila salihat kaji yayi aiki nagari ɗan uwa wallahi kullum mutum ba abu mai girma kamar imani da Allah kare imaninka kare imanin da shirka da Allah in dai ka je ma Allah kana mushriki ba gyara ba ba gyara shi ka ce ba ɗan uwa tun aka da nake maka horkon wajibi da ka sai ka karanta ka karci imani ka kare imaninka amma makaranta baya yanda cewa duk abin da kai na zini in dai Allah kama in shekara dubu nawa kai a wuta wutar za ka wuto amma idan ka je ma Allah kana mushriki ba magana gyarawa don al'amarin shirka abu ne mai hadarin gaske duk wanda ya je ma Allah iya mushriki dan babu jurma a wajen Allah kamar shirka da Allah amma wanda ya je ma Allah iya mai imani kuma ta kada mana salihan imani kuma da aiki na kwarai shi makaranta magana Hassan al-Basri cewa ليس الإيمان بالتمني ولا بالتهدي ولكن هو ما أطرف القلب والصدق والعمل إيماني بابا كيف بني بابك هم في إيماني ني وكذا مو أهل سنة نما أهل سنة ني إنا أيكي بس ما بابا لا بابا إيه كاكا بوينا aiki ba magana suna ba bai wannan ya ce imani ba abu da mana ado da magana da kwakwambo da shi a'a abin da ya zira zuciyarka kuma aikin ka ya gaskanta shi shi ne manin kwarai kuma shi ne mai amfanin mutum ke ce wa man ya ati muminan duk wanda ya je ma Allah iya mai imani kada amila salihat ya yi aiki aiki na gari fa ulaika lahum darajatul ula wa innan ma sauna halin sun masu samun darajoji madaukaki a gidan aljanna su Allah ke ba daraja gidan aljanna kenan imani da aiki na gari kuma wannan iya karantar da kai ba kurin ba aiki a aiki aiki na gari amalan salihan da yabu lokum ayyukum asanu amala shi ka da wannan wannan me kace ya yake cewa ba Allah bai ta yawan aiki ba ce aiki na gari amalan salihan yabu lokum ayyukum asanu amala aiki Allah na kwarai ki so ba yawan aiki ba a na kwarai kuma yau mun imani ba yanda za a kasan aiki na kwarai sai ta hanyar wanda Allah ya ku shi ke ta hanyar kenan kitabu wa sunna hanyar wanda Allah ya ko duk mai san ibada ta kware garanti mai sakamako a wajen Allah sai ya yi yanda wanda Allah ya aiko ya kware a yi shi ke tabbacin aiki na gari kowaye lalime cikin duhu ne wallah lalime ne cikin duhu ya ce don haka wanda duk da ya zo ma Allah iya mai imani kuma ya yi aiki na kwarai wannan su ne masu damun daraja maɗaukakiya ya ce jannatu adan ta jari min tahta
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى
mun yi bayanin darajoji maɗaukaki ko darajoji maɗaukaka hecta jannatu adan wannan darajoji su ne a gidajen aljanna aljannar zama ta jari min tahatil anhar koramu iri-iri daban-daban na gudu a ƙarƙashin wannan gida kuma wannan gida ba zuwa ce a dawo ba khalidi na fiha har abada ne yan an shiga kuma ce wa zalik wannan samun wannan matsayi jaza'u man sadaka sakamakon dole tsarkake kanshi daga shirka daga biyar Allah kuda shi ne ba dan ba wani dan wani duk wanda ya aiki na kwarai ya ba abinda Allah ke so ya sakamakon gidan aljanna Allah Allah ba mu shi Allah kai musakan sama dan uwa akwai dan uwa yace ya sayi magani Maroc ya ku da Allah ya sayi likita Maroc ya ce za mu aiki gobe sa cikin addu'a Allah sa a dace Allah ba shi lafiya sa cikin addu'a ta yan uwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم اللهم اشفي اللهم اشفي اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته